أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله a yau ranar ashirin ga watan rabiul akhir kira ta ma'aikiya ne kira ta salam da shi kana tun da da da tana da rahmu za mu zama na musamman insha Allah subhanahu wa ta'ala domin gabatar da wasu a wannan branch na darussan na fawari wanda aminin abokin alaji mai kyari yake ishirafi a kai to kamar yadda muka saba a kai a kai kuma muna zama domin wayar da kan malamai aikin da za su yi inganta kuma aiki mai kyau alhamdulillahi abu na farko da za mu fara a kai shi ne a sasin abin da aka ɗaura makarantar a kai wadda duk makaranta akwai abin da aka assasa asasi a kai idan muka duba wannan takarda ta ta'adilin mukarrar na a madrasatu a jarir furkan za mu ga ba za mu karanta larabcin ba fassarar za mu dinga yi za ku ga an rubuta a ayyamu durus والأطلتي والإجازة والحصص والجدول ranakun da za a yi karatu shi ne ranaku kamar haka kwanaki guda shida a sati shi ne rana biyar asabar zuwa laraba shi ne za karantar da ƙur'ani sannan kuma ranar alhamis kuma za karantar da abin da ya shafi ibada da larabci da kuma turanci shi kuma ranar muna da hutu al'utula al'usubu'iyya ranar juma'a ne kadai ma'anar juma'a ne kadai kawai ake yin hutu a sati sauran ranaku duk akwai karatu kwanaki guda biyar ƙur'ani kwana ɗaya kuma aka rabawa a jirasatul islamiyya wa duka arabiya da kuma wa jirasatul ajnabiyya wato turanci da lissafi da abin da ya shafi wannan hutu kuma na shekara muna da hutu guda uku ne muna yin hutu a sallar azumi muna yin hutu a sallar layya muna yin kuma hutu a maulidi hutu uku muke da shi wanda hutun azumi yawanci muna farawa 27 ga watan 27 ga watan ramadana sai a dawo bayan sallah da sati hutun layya kuma muna bayarwa bakwai ga watan zulhijja sai a dawo ranar goma sha bakwai ga wata shi hutun maulidi ko muna bayarwa ranar goma ga watan rabiul awwal sai a dawo ashirin ga watan rabiul awwal lokutan da ake darasi kuma daga karfe bakwai ne na safe har zuwa karfe shida na yamma mukan iya rage wani abu a shidan a lokacin sanyi lokacin da ake sallan magaruba karfe shida mukan iya tashi karfe biyar ko biyar da rabi sannan kuma hisas an tsara kowane aji za ku ga taksirin hisas wal jadawal an tsara kowane aji a kan yara talatin da biyar biyar wanda in aka tsara wani abu a kan talatin da biyar to bisa wani izini ne daban misali akan iya ba da wa yara ko kannan malaman da suke koyarwa ko wani wanda aka ga ya dace a bashi free education to ana karawa akan wannan talatin da biyar din wanda ba a so ya wuce dai arba'in to shi ne wannan time table din da kuka gani time table ne na mutaji cewa wato malamai biyu ne suke rike da makarantar malami ɗaya da safe zai zo karfe bakwai ya tashi karfe ɗaya ɗaya kuma ya zo karfe ɗaya ya tashi karfe shida ko biyar da rabi wanda muka yi magana a kai to sannan kuma abu na biyu shine mukarrar ɗin kansa wanda ya shafi koyar da baki mukarrar ɗin koyar da baki alhamdulillahi ya kasu kashi uku ne wannan kashi ukun duka suna nan a cikin kitabun manhaj wanda za mu zo mu magana a kansa kashi na farko shine koya wa yaro baƙaƙe shine alifun ba'un ta'un fa'un waɗannan bakake yadda muka tsara su cikin littafin ya saba da yadda aka san su saboda bincike da muka yi mai zurfi ta hanyar koyarwa yara bakake mun yi bincike mai zurfi wanda ya ɗauki lokaci mai tsawo wanda daga nan muka gano hanya mafi sauƙi da za a koya wa yaro a baki ya koya ta hanyar intabiyu da ƙwararrun malamai da suka daɗe sama da shekara arba'in suna koya wa yara karatu na kabilun da suka shahara a mu wanda ya shafi malamai ƙwararru masu koyarwa yara da jimawa a cikin hausawa cikin mangawanmu na mu cikin bare gari da kuma cikin dagirawa cikin fulani har da zabarmawa na nijar to duk muka yi interview da su shine muka tsamo abin da kuka gan shi a rubuce cikin kitabin manhaj wanda kuma a kowanne mun ɗauki abin da muke ganin ya fi dacewa da wannan zamani domin haka ne littafin ya yi na jahi ya yi nasara sosai daga buga wannan littafin zuwa yanzu akalla yara sama da dubu daya sun koyi baki da wannan littafi sam akalla sakin yara sama da dubu daya kai sun ji ma saboda kamar darul burhan kawai na zama su ma yanzu ana da yara kusan dubu daya dari takwas da wani abu ya fi haka misali ne muka bayar abin da ya taimaka wannan shine wannan nazarin da aka yi mai zurfi na haɗa wannan littafi shi ne ya taimaka da kuma ɗaukan abin da ya fi dacewa da yaran zamani cikin kowane manhaji na kowace kabila wannan shi ne ya taimaka domin haka ne za ka ga misali mu a irin bakakin da muke koyarwa a nan na dakirawa da mangawa da tsare-tsare da hausawa duka za ka ga tsarin koyarwar mu babu babu imala yamala shi imala kawai sai ka zo karatu ne za ka tarar amma sai muka samu akwai koyar da imala a tsarin koyarwa yara baki na zabarmawa malaman nijar kaga an karu da su ta wannan bangare an ɗauko wannan tunanin a cikin su sannan a duka gaba ɗaya manhajin da muka yi bincike babu koya wa yara nakal nakali akwai shi a warshu sai ka shiga cikin karatu za ka koya to ta wannan bangaren ne muka ga a yara suna shan wahala a lokacin da suka zo karatu za su tsinci wasu abubuwan da ba a koya musu ba lokacin da ake koya musu baki sannan a yi ƙoƙarin a koya musu kuma a lokacin da ake koya musu karatun ƙur'ani to domin haka ne muka nemo babi na nakali mu muka sa cikin kitabun manhajin wanda babu a dukkan manahijin gaba ɗaya da ne muku magana a kai gaba ɗaya babu a ciki sannan a wannan babin muka nemo istilahi namu na kanmu kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba kaɗan ta inda in ka ce fataha tanwin daban tanwin fataha daban kamar yadda bayanin zai zo ba tare da bata lokaci ba insha Allah subhanahu ta'ala to waɗannan baƙaƙe na farko baƙaƙen tsura ba wasali koyawa yaro baƙaƙen tsura ta hanyar kuma rubuta duk wani bakin da yake da rubutu kala biyu sau biyu misali za ka ga an rubuta ha'un ha'un ko ha'un ha'un ko jimin jimin abin da ake nufi da wannan ana so ne yaro ya gane ya san da cewa waɗannan harufa abu guda ne illa iyaka rubutunsu ne kawai ya bambanta wannan shine hikimar rubutawa sau biyu kenan a marhala ta biyu al-marhala ta saniya shine koya wa yaro a baƙaƙen amma a harhaɗe cikin kalima shi ne za ka ga kitabul mana ta abubuwa waɗannan baƙaƙe daban sannan an zo an kawo muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen sura ba wasali abin da ake nufi da wannan yaro zai san waɗannan haruffa a cikin kalmomi a harhaɗe a can kuma ya san su daban-daban ne hikimar kuma kawo wannan aya na farko shine tabarruki da tawassuli da mai wannan suna din Muhammadu Rasulullahi domin yaran su samu fatahin karatu tun farawansu wannan yi ne manufa babba na biyunsa kuma ita ce aya kwaya ɗaya duk cikin ƙur'ani wacce dukkan hurufin hija'i suka zo a ciki ma'ana ko da misali ya yi wallazi na aminu da ta tayar kisaini ayar da ta fi tsawo ba in ka lura ka karanta ayar gaba ɗaya za ka ga akwai wani harafi cikin gurubin hijayi wanda bai zo ba a cikin aya amma ita wannan aya dukkan hurufin hijayi din akwai su a cikin wannan don wannan bayan yaro an koya mishi waɗannan haruffa daban-daban alifin daban ba'un daban sa'un daban da wannan tartibi to sai a zo a koya mishi a cikin wannan aya mai albarka misali za a koya mishi mimun ha'un mimun dallun ra'un simun wawun alif lamun lamun ha'un har ya kai karshe in ya gama karanta wannan aya ba shi da matsala da duk wani harafi a duk inda ya fito abin da ya rage mishi shi ne wasali to shi ne muka ware kuma babi na wasalin a nuna wa yaro wannan shine fataha wannan shine kasara ba a cewa kisra kasra wannan shine zamma wannan shine shatta wannan shine a koya masa wasu lukan ya san su na sai a daura shi karanta waɗannan haruffa a haɗe da wasu luka kamar yadda zai zo a cikin wannan misali da wannan marhala guda uku ne marhala na baƙaƙe marhala na na watsali da marhala na karatu to da wannan ne yaro zai gama sanin sanin duk abin da yake ciki na sanin da ke cikin sauti mun riga ya mun abun nan shafi na duba shafi na uku mun riga ya mun gwada yara to tari in ba yaro yana da matsalar kwakwalwa ba ne au ko kuma an fara koya mishi baki kwakwalwan bai nuna ba yara ƙanana inda yaro yana da wayo ba shi da matsalar kwakwalwa to duk inda aka fara koya mishi kitabul manhaj in ya zo muhammadu rasulullahi ne wasali shi kana ya gama sanin baki in ka ce ne ya kaza zai ce kaza ne ya kaza ne ya ce ce kaza wanda kuma ba zai wuce tam ɗaya ba in ka ga yaro bai san baki cikin tam ɗaya ba a jami'a fukan in ma yana da matsalar kwakwalwa wani ma bai kamata a fara koya mishi baki ba aka fara mishi kamar yaron da ya kamata a ajiye shi a nazari aka kawo aka rawa allo aka bashi to wannan zai samu tsara wani maganin kanshi ne ko rawan yana da matsala ma'ana ba a yi shi workshop ya gane salon da ake koya wa yara ba amma idan ba wannan ba da zaran ka ce yaro a gado su kan yi wata uku tam daya to za ka ga ya fara tada ma baki wannan mujarra ba shi practically mun gani akwai wasu yaran da magoyi su kwana arba'in ba za su gama sanin wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan lissafi ya albarka kuma ya yi najahi sosai sannan kuma in kuma duba shafi na uku mun yi bayani akan cewa a duk lokacin da yaro ya gama sanin abin da ke cikin wannan littafi kitabun manhajin shine karshen abin da ke ciki na koyar da fasi shine wancan Muhammadu Rasulullahi madar wasali da aka koya mishi za a yi mishi wasali sai a koya mishi da wasali wanda farkon karatunsa ya tashi Muhammadu Rasulullahi karshensa kuma ya tashi Muhammadu Rasulullahi da Allah wanda yana ɗaya daga cikin sababban da ya sa littafin ya albarka ko yana cikin sababban da ya sa yara suke koyon baki da wuri to idan ya gama wannan to shi ne za a zo a rubuta masa bismillah a'udhu da bismillah da fatiha marar wata misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe za a rubuta a albasa ba wata wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da yawa za ka ga ana kuskure sai a fara rubuta yara kai tsaye da wasali to ba rubutawa da wasali farko za a rubuta marar wasali in sai a kira yaron ne karanci waɗannan bakaken da kanshi misali a wuzu billahi min shirani rahim da kanshi tunda a baya ya karanta zai ce wannan hamza ayin wawun dallun ba'un alifun lamun lamun ميم نون ألف لام شين ياء طاء نون ألف لام راء شين ياء ميم har zuwa bismillah da fatan duk haruffan zai dinga karanta su abin da zai sa zai iya karantawa saboda ya karanta su cikin Muhammadu Rasulullahi din a harhaɗe cikin kalma to idan ya karanta waɗannan harufa gaba ɗaya da kanshi ka san da cewa ba shi da matsala na waɗannan bakaki sai kuma sai ka zo ka koya mishi da wasalin a salon da ka je ka koya mishi Muhammadu Rasulullahi wasalin misali wannan sai ka ce mishi hamza fata a ainun damma wa'un madda in dallun damma zu a in zu sai ka bashi ya je ya haka shi in ya dawo sai ka dau kara masa ba'un kasara lamun shadda fata billa sai ka ce harun kasara yi billahi a haka sai ka koya mishi fatiya to idan ya karanta fatiya a haka next sai ka rubuta mishi su a abin nan nasi a haɗe da sura marar wasari suratun nasi madaniyatun waya sittu aya bismillahir rahmanir rahim kula uzu birajin nasi haka zuwa ƙarshe shi ma marar wasari to sai ya fara tada ma baƙaƙen zai ce ma suratu din zai ce sinun wawun ra'un ta'un alifun lamun nunun alifun sinu zai faɗi baƙaƙen ba wasali da kanshi kamar yadda ya na baciya kai kuma yadda zo ka ɗaura mishi wasalin a haka za ku yi ta tafiya sai suratul falati sai suratul ikhlasi haka za ku yi ta tafiya a duk lokacin da ka je wal asri in ka rubuta mishi madar wasali yadda ka saba ya karanta to a gaban nan za ka daina ɗaura mishi baki da wasali sai dai ka fara koya mishi karatun kai tsaye kawai ma'ana wannan ba za ka ce mishi wawun fata damun sukun wan ainun fata sattun sukun af ra'un kasara ri ba za ka tafi wannan ba ruwanka da wannan kawai za ka nuna wal asri kawai wal asri ka gani inna linsana zaka na nuna mishi zaka na nuna mishi sai ka koya mishi haka to shi asalin wanda kai kake koya mishi din shi zaka sa ya tayar misali farko ma wal asr din zaka rubuta shi da wasali ne ba za ka rubuta ba wasali ba za ka rubuta tar da wasalin sa sai ka ce ya karanta ma har wasali maimakon da yana karanta ma madar wasali kai kake koya mishi ne wasalin yanzu za ka ce karanta harfin musulai kaga zai ce ma wawun fata lamun sukun wal ayin fata sattun sukun as rawun kasarari wal asri har ya karanta gaba daya inda ya kasa sai ka tashe shi inda ya kasa sai ka tayar da shi ka daura mishi to a haka in ya gama kai kuma sai ka koya mishi karatu kawai wal asri inna linsana la fi khusri wannan zaka duba gurgurdan fahimtar yaro in kaga yaro zai iya dauka ka daura mishi surar gaba ɗaya mai je karanta sai ka daura masa in kaga ba zai iya dauka ba sai aya aya sai ka daura mishi a aya aya in kaga ba zai iya ba mai ka daura mishi a kalima kalima misali ka daura mishi wal asri yaje ya dawo ya haddace ka koya mishi inna linsana ya je ya haddace ya kawo in ya zo ka daura mishi la fi la fi ko la fi usrin haka kuma kowanne kana nuna mishi a yaza ko a tsinci abin da ka karanta kana nuna mishi to a haka insha Allah kafin ku je alam na shira kowace kawai ya kama koyar kwanan bai yara ne masu ɗan matsala da Allah za su kai ko wajen sabbi ma kafin bakin ya nuna amma marasa matsala kafin ku rubuta ku karanta rubu'i ɗaya tare da su ta wannan salo daga wani asiri ko a rabin shi za ga yaro ya fi matsalin baki to a nan idan yaro ya iya sanin baki misali in ɗan nazari dama ya haddace daga tabara zuwa nasu dan nazari to a wannan kai tsaye za ka ɗauke shi a inda ya koyi bakin za ka mai da shi bakara kawai lura da wannan muhimmi ne sosai in a nazari ya riga ya haddace daga nasi zuwa tabara in ya haddace saboda ba za a yi kileyin nashi a rike shi ba shi yasa in ka je daru bukan za ka ga yaran nazari sun fi haddace qur'ani da saboda su shortcut ne yanzu in dan allo ne to ko da ya koyi bakin dole ne sai an ja da shi an je tabara ya da shi daga nasu zuwa tabara shi kuma dan nazari a nazarinsa ya haddace nasi zuwa tabarin aka kawai an daura masa fatiya nasi falaki ne dan ya koyi bakin a allo kawai da zaran inda ya koya ko a adam na kirani ka tabbatar ya iya baki zai iya tada baki to karka ba za ka bata mishi lokaci ba sai ka dau allon sa ka rubuta mishi kawai bakara ya dauko sun mutum yana zuwa alhaddasa wannan ne ka lura za ka dinka ga yara ƙanana mahaddata a daru su ka tabi za ka sami ta yan nazari yasa nazari yana da muhimmanci sosai a tsarin daru su kan wayannan su ne kusan abubuwan da yake cikin wannan takarda za mu ɗau takarda ta gaba abin nan risalatu saudiya رسالة التوجيه يوم كلا شين أبو نبيو كيف أتدي نظام المكان أكيد يوم wannan muhimmancin wannan takarda shi ne a duk malami da za aka kawo makaranta darul furqan zai zama mai koyarwa zai koyar da qur'ani ne to shi ne za a ba shi wannan takarda ya karanta ko a karanta mishi sai kuma ya sai ya yadda da waɗannan sharuɗa waɗannan sharuɗa na farko aka ce za ka fito karfe bakwai misali in zuwa ne da ke in na safe ne za ka fito karfe bakwai makaranta dauri na safe ma'ana da safe safe ne aikin ka karfe bakwai ana fita ma a makaranta ne saboda ka kintse ajin kafin a fara karatu karfe takwas in ka zo karfe takwas ba zai yiwu ka fara karatu karfe takwas ba saboda akwai abubuwan da za ka zo ka tarar za ka tarar wani yaro ya zo na abincin da bai breakfast ba za ta zama ban ɗaki ba share ba ko makaranta ba share ba da abin da ya kama da wannan amma in ka fito karfe bakwai wannan awa ɗayan ka duk wannan kintsakin nan za ka yi su ne caf karfe takwas ana so a tabbatar an fara karatu in kuma kana da dauri na yamma ne za ka zo karfe ɗaya ne saboda daga ɗaya zuwa karfe biyu akwai uzurruka a yi alwala a yi sallah a ci abinci idan ba malami a haji yara ba za su yi wannan ayyukan ba za su yi ta wasan ba za su yi alwalan ba ba za a yi sallah ba ba za a ci abincin ba da Allah in ka zo karfe biyu ka yi makaranta to ba za ta samu a fara karatu ba to sai karfe uku to saboda haka lalle ne malamai dole ne su karfe bakwai da safe ya musu a makaranta sannan karfe daya na yamma ya musu a dauri na yamma kenan wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu kuma ba za ka bar majmu'ar ka ba sai wanda zai canje ka ya iso misali ta yi wanda zai zo karfe ɗaya wani uzuri ya same shi ya jiki ba za ka ce to an yi dama an ce karfe ɗaya zan tashi ka bar aji ba kowa ka shi ba saboda uzuri ne da shi wata ran irin wannan uzurin kai ma zai same ka minti goma ne sha biyar ne sai ka ƙara ka jira malami mai zuwa wanda zai canje ka sai ya zo tukuna sai kai ka tafi wannan abu ne muhimmi rashin jin wannan ka'ida ana samun kurakurai a makaranta wani lokaci malami da zai zo zai zai tar ana faɗa ko wannan ya daki wannan wannan ya daki wannan da abin da ya kamata wannan sharaɗi na uku kuma ba za ka yi takara ko addu'a ko nazari ko bacci ko waya da abin da ya kama da haka a lokacin daurin aikinka saboda duk wannan abubuwa ne wanda zai shagaltar da kai koyar da yara karatu saboda zuciya ɗaya rak Allah ya maka ba zai yi lokaci guda kana koya wa yara karatu kuma kana takara ba ba zai yi ba ba zai yi a lokaci guda kana koya wa yara kana waya ba ko kana musu muraja'a kana bacci ko kana gengedi da abin da ya kama da wannan saboda zuciya ɗaya ne rak kawai kake da shi kamar yadda Allah ya ce a babun nan ma ja'ala Allahu li rajulin li rajulin min qalbayni fi fi fi jawfi ba mutum da aka yi zuciya biyu a cikin sa kowa zuciya ɗaya ne in ko zuciyanka ɗaya ne to dole ka mayar da hankali akan abu guda ɗaya rak wannan dalilin ne ma yasa aka ce lokacin da limami yake hudu ba ba za a yi nafila ba saboda in za ka yi nafila to hankalinka yana kan nafilan ne ba kan kuduban ba in za ka saurari kuduba to a lokacin hankalinka yana kan sauraron kuduban ne ba nafilan ba ba zai yi ka hada biyu duka ba ka ce to kuduban ta fi muhimmanci tunda a sati so ɗaya ake yi nafila kuwa bayan an taya sallan juma'a ma za ka yi nafila ko da ka ɗari kake so za ka je kai to wannan dalili ne yasa wannan yana da muhimmanci gaske yawanci ajujuwa da za a zuwa samun karatun su baya kyau za ka zo ka samu malaman suna da matsala irin wannan haka da ka ya kinkimo wani takaransa a gida ko wani wurin sa bai karasa ba zai shi zai zo a aji ya karasa to aji din ba mun takara bane ba kun murfi bane ba mun nazari bane ba kun wani wurin bane kawai in ka zauna shi aji kawai yara ne kawai za ka mayar da hankalinka a kan in ba haka ba ka shiga haƙƙin su ne ka yi uzurinka lokacin uzurinsu sharaɗi na hudu shi ne za ka ji dokokin makaranta da shugabanninta da ma'arufi a daidai gwargwado saboda wannan abu ne sananne duk wani abin dan ba biyayya a shi abin ba inda zai ci an kawo head master ne dama dan a yi shi biyayya kamar yadda ya zo a hadisi inna ma shi ila imamu ne utan an sa limami ne dan a yi koyi da shi in ba dan a yi koyi da limami ba ne kowa ya je ya sannan da shi kare ma to haka ne saboda haka duk inda aka zo aka ce wannan shugaban makaranta ne dole ne da an yi shi biyayya dokokin makaranta dole a yi biyayya kuma mun riga ya mun sani shugabannin makaranta yana da kashi kashi uku muke da shi shugabannin makaranta kashi na farko mu da muke kula da makarantun gaba daya muke sa ido muke workshop kashi na biyu asalin wanda ya kafa wannan makarantar kashi na uku kuma shi ne headmaster da aka asa mai kula da malamai da yara wannan dole ne kowanne daga ciki a musu biyayya in ba wannan biyayyan a ba abin da za mu samu albarkarsa ko ya mana daidai sharaɗi na biyar shi ne za ka ji jadawalin da makaranta ta tsara jadawalin ina ganin ban ga kofin jadawalin ba amma abu ne wanda yake sananne shi ne misali mun ce karfe bakwai za ka zo karfe bakwai zuwa takwas nan idan ranar alhamis ne za a tara yara a musu assembly in ranar alhamis a wannan awa ɗaya in ranar ba da ranar alhamis ba ne shine abin da ya shafi cin abinci wanda bai karya ba ko ka ɗebo ruwa ɗebo ruwa ake ba siya ba ko share makaranta ko share ban ko wanke ban ɗaki da abin da ya kama da wannan uzurrukan da idan ba a yi su ba karatun ba zai yi ba wannan shine karfe bakwai zuwa karfe takwas takwas zuwa tara kuma muraja'a muraja'an abin da yara suka karanta a baya misali idan yara karatun su yana amma to za su yi muraja'a daga nafi zuwa amma in baƙaƙe suke karantarwa misali alifin ba'un suke karantawa suna zammatani za su karanta daga alifin ba'un karanta Muhammadu Rasulullah marar wasali su karanta wasali karanta Hamza fata ba'un fata haka har su zo kan inda suka tsaya saboda asasin muraja'a shi ne karatu sannan zai yi bayanin jini a nan asali yadda ake muraja'a na bakake ba ka'idarsa ne ake yi ba yanzu yaran da ake koya musu bakake a ka'ida dole ne kowane yaro yana da littafin littafin nashi wannan yana taimaka yaran su san bakin da wuri ma'ana bakilin ba kaman qur'ani bane qur'ani in kana karanta shi ko a kane to kana ƙara gyara shi ne amma shi kuma bakilin dai ba gani kake yi ba ba za ka koya ba misali yaro yana cewa hamza fata a ba'un fata ba ta'un fata ta amma ina baya ganin hamza baya ganin fata baya ganin ba'un baya wani yaro zai haddace ma shi car amma inda zai gama ka ce nuna mun shi mun fata sai fara ma kare kan wataƙila ma ya nuna ma kan fata ya ce shi ne dini wannan shi yasa a ka'ida kitabul manhaji yaran da suke koyan baki za su yi lokacin da ake muraja na bakarke kowa littafin a gabansa yana nuna bakarkin da suke muraja har zuwa gun da suka tsaya gun da asalin aka tsaya to a lura da wannan sosai da yawa ana samun wannan wannan kuskure din in murajan qur'ani ne ko za a iya yin shi akan idan aka yi muraja karfe takwas zuwa karfe tara tara har zuwa karfe ɗaya shine zaman hadda kenan haka ce zaman hadda a wannan lokaci yaro zai haddace allonsa a lokacin ne idan yaro ya hadda zai wanke a rubuta masa allo a lokacin za a gyara allo a lokacin za a daura masa irin wannan uzurruka da suka shafi hadda shine karfe tara zuwa karfe goma sha karfe ɗaya tara zuwa karfe ɗaya kuma ba a tashi ba a ba da break in ba karfe da yamma a san da wannan ba wani lokacin break din da muke da shi shi yasa muka ware karfe bakwai din zuwa karfe takwas in yaro ya zo makaranta bai karya ba a bashi dama wannan tsakanin ya karya amma takwas in aka zauna ba tashi sai karfe daya in ka ga yaro ya tashi zai sha ruwa zai je ban daki wannan kawai amma ba tashi musamman ta da yara yadda ake a islamiyoyi ko a boko to saboda haka idan aka sa break a wannan tsakanin aka ci karfe goma break ko sha daya karatun zai shiri ce a rasa wani aka karanta a wannan tsakanin to daga karfe ɗaya kuma zuwa karfe karfe ɗaya kuma zuwa karfe biyu shine bayanin da muka yi dazu za a yi alwala a yi sallah a zara a ci abinci biyun nan a zauna karatu sai biyu kuma karfe biyu zuwa ƙarshe hudu awa biyu na hadda shi ma hadda rubuta allo gyaran allo wannan sannan ƙarfe hudu zuwa hudu da rabi shi alwala da sallah saboda bacin abinci a lokaci saboda haka muka ba da minti talatin sannan hudu da rabi hudu da rabi zuwa ƙarfe biyar da rabi shi za a yi muraja shi kuma kenan awa ɗaya takwas zuwa tara muraja'a hudu da rabi zuwa biyar da rabi muraja don kuma lokacin ana tashi karfe shida ne to hudu da rabi har zuwa shida awa ɗaya da rabi zai kasance muraja ne in ranar alhamis ne to shi ne karfe bakwai zuwa takwas abin da muka sani in sa makaranta sannan takwas zuwa tara in nan alhamis ne assembly ne za a yi assembly nan za a tara yara guda ko headmaster ko wani malami a bashi izini ya yi wa yara wa'azi da faɗakar da su abin da ya shafi tarbiyya biyayya ga yara biyayya ga iyaye girmama malamai girmama mai layin abin da ya shafi tarbiyya ko tarihin ma'aiki a rikin rasu salam don soyayyar ma'aiki ya zauna a zuciyarsu ko tarihin sahabbai ko tarihin waliyai ko su bayan allah salihai akalla kamar na minti talatin minti talatin ɗin da kuma ya rage za a zo a duba tsaftar tsaftarsu tsaftar da aka saba ana duba a san misali a duba rigar yaro ya wanke ko bai wanke ba a duba cikinsa ya yi wanka ya zo ko bai yi wanka ba a buɗe haƙoransa a gani yana burushi ko baya yi a duba farshin hannunsa da kafarsa yana yanke farshinsa ko baya yi a duba kafansa akwai kaushi ko babu duk wannan wani ƙoƙari ne ake koya wa yara tsafta tun suna ƙanana a wannan tsakanin kuma to shi ne in aka duba ana so a ware a ce su wane ne aji ɗaya ne aji majmu'a ula ne suka zo na ɗaya a tsafta na biyu ne suka zo na ɗaya a kaza sai a ware a fitar da rizal a gaya musu saboda a shajja'a su a ba su kwazon yin abin zuwa gaba wannan shi ne za a yi karfe takwas zuwa karfe tara sannan karfe tara ɗin zuwa karfe ɗaya time table ɗin ku na darussukan da ake ranar alhamis na arabi da boko wannan gurgurdun yadda ku kuka tsara ne a time table sannan karfe ɗaya ɗin zuwa biyu kamar yadda muka saba sallah azhar da kuma cin abinci sannan kuma karfe biyu ɗin zuwa zuwa huɗu shi ne time table ɗin zai ci gaba daga inda aka tsaya na karatuka ranar alhamis da yawa daga cikin wasu makarantunmu za ka ga suna gabatar da darussukan da suka shafi araji da farko misali da farko za a yi su fiko su tauhidi su hadisi da sauransu in nazari ma suna da talabis nasu na koyar da su alwala practical su sallah practical da abubuwan nan gaba ɗaya to za a yi nan daga karfe sha biyu har zuwa lokacin a tashi zabar wa malaman ingilishi amma mun bari gwargwadon yadda time table ɗinku ya kama shi ne in ya so sai a yi daga karfe biyu a zuwa karfe hudu karfe hudu ne za a tashi ranar ranar alhamis ba su muraja lokacin muraja haka dauke wannan shi ne bin wannan jadawalin da muka faɗa a sharadi a sharadi na yawa na biyar kenan eh a sharadi na biyar rashin bin wannan jadawalin zai dagula muku makaranta misalin da zan baku a nan shi an ce karfe ɗaya zuwa karfe biyu za a yi alwala a yi sallah ci abinci ba to idan malami bai zo karfe ɗayan ba yara ba san su za su ta yi wani waje je shago su wani abu wani yaron ma zai koma gidansu ba ka sani ba ka zo ka tara ajin ma bai shiga ba to saboda haka in ka zo karfe biyu ka san da cewa karfe biyu nan ba zan yi ka fara karatu ba akalla sai karfe uku awa ɗayan nan da ka cinye a baya za ka zo ka cinye shi a lokacin karatu kenan karatu ya tafarfare kenan haka inda safe in baka zo karfe bakwai ba saboda haka ne jin wannan time table din yana taimaka yara su samu karatu abubuwa su daidaita sai sharadi na shida shine shine eh na shida ne za ka ladabtar da ɗalibai da tarbiyyantar da su yadda ba za su abin raina ka ba ma'ana ana so a tsakanin malami da ɗalibai akwai alaka mai kyau ta hanyar bashi tarbiyya wannan muna da nizamin tarbiyya ko da gurguje ne muka zo za mu zo mu karanta shi akwai nusar a nan in babu kuma za mu lakasa abin da ke cikin mu muku bayani a kai misali akwai abubuwa da yawa ta hanyar tarbiyyantar da yara za a samu alaka tsakanin malami da yara yaro din ba shi ka dake shi ba ko ka matsa shi ba kawai kyan mu'amala tsakaninka da zai ka kawai ya karatu wannan shi ne bayi tarbiya bayi tarbiya na yana da hanyoyi da yawa babban tarbiya shi ne tarbiya ruhiya ka tarbiyantar da ruhinka shi ne muka ce da safi malami ya zauna a aji ko a nasiri ko a majmu'a to ya tabbatar yara sun yi istighfari da yi salati da yi haidala da yi zai yi tare da su a bayyane shi ne da sarki zai dinga kirkawa in ya ga ɗarin ya yi ya wuce salati ni ɗari ne wuce haidara wannan ba sarki yake ta wuce wannan da safe kafin a fara muraja da yamma kuma bayan an yi muraja shi ne za yi wannan ba tarbiyyar da ta wuce wannan zuciyar yaro zai yi laushi ya zama to ba ba mai rashin kunya ba ba mai rashin jin magana ba zai zama to salihin yaro ta hanyar tarbiyyantar da ruhinsa tukuna sauran tarbiyya na gargagar na hakika na zahiri zai biyo baya ta hanyar ba za ka zagi dalibin ka ba saboda ka zagi shi ta ce ya zagi abokanansa da shi ma ta koya mishi dalibin in ya kawo abinci mai daɗi a ya mace ruwa yana ce ba za ka sa hannu ka taɓa ba haka ba za ka shigo aji misali a zanzare ko ka sa hana sallah ko abin da abin da zai zo shi ma ya ɗauki wannan abin abin burgewa ne ne ko ka shigo askan gashin ka wani irin aski ko ba ba ka asiri abubuwa irin wannan saboda shi yaro yana tarbi yana ta'assarantuwa da malamin sa fiye da yadda yake ta'assarantuwa da iyayensa sai da zaka gane wannan yanzu idan uba ya ga yaron sa a gida yana aikata wani abu ina hana shi shi malamin ko yake ne kaga ya kaddamar da umarnin malami sakan umarnin babansa wannan abu ne wanda yake sanadi to saboda haka dole ne malami ya mayar da hankali akan me zai faɗa me zai aikata a gaban yaransa shi ne sai sharadi na ƙarshe shi ne za ka bi karrar da makaranta ta ta tanada ko da makaranta da yin ƙoƙarin kowanne ɗalibi ya cike ya cike shi kamar haka ba mukarar sun kala kala ne misali akwai mukarar na karatun Qur'ani shi ne wannan akwai mukarar kuma na karantar da larabci da addini musulunci akwai kuma mukarar na boko duk wannan abu ne wanda yake sananne akwai mukarar din na larabci da karantar da littattafai zai zo a nan gaba wannan din mukarar ne wanda yake na na Qur'ani mukarar ɗin boko kuma sanadin ɗin boko shi ne sanadin ɗin firamare sukul kawai na na gwamnati shi ne ba mu tsara wani abu na mu ba na gwamnati shi kawai muke amfani a ɗauko sanadin ɗin firamare a ba wa malaman boko su yi ƙoƙari suka cewa shi suke bi kawai abin da mu muka tsara shi ne na Kur'ani kamar haka da kuma na littattafai wanda zai yi magana a kansa na farko shekara na farko in aka kawo yaro mana wanda ba nazari ba yaron da aka nau allo aka bashi ana bukatan abu uku ya kunsa abu na farko ya karanta kitabun manhaj din yadda littafin ya abu na biyu sannan ya koyi rubutu ya iya rubutun arzansa a shekara na farko abu na uku shine ya haddace daga nasu zuwa tabara wannan shine karanta kitabul manhaj zai sa ya iya karatu sannan kuma a daura mishi rubutun sha akai akai akai akai har ya koyi rubutu cikin shekara daya sannan ya haddace daga tabara nasu zuwa tabara kamar yadda dai aka gaya aka sani wannan shine mukarrar na shekara na farko kenan wanda kuma in ba malami sakaci ya yi ba ko baya bin ka'ida ba in gwada wannan galibi kafin shekara da shekara kai ciki dama abin da zai rike biyan jile nasu shi ne bayanin da zafi muke na koyar da su sauki zuwa wani asiri da wannan ne zai dan rike su daga wani asiri zuwa saman nan wani yaron ma kullum zai iya haddace tura da kira tura da kira kafin shekarar ma za ka ga ya doshi tabara da wannan shine shekara na farko shekara na biyu za a mayar da shi bakara aka mayar da shi bakara abinda ake bukata a gun malamai a kudu abu na farko yaron nan ya dinga rubutun albansa da kansa saboda haka ake so malamai in yaro ya ji irin su kudusiyan nan kaga ya kusan gama tabaransa ba to a dinga kokari ana bar masa yana rubutun arzansa zuwa irin tabaran nan kafin tabaran nan ya fara gocewa in ya dawo bakara kai tsaye sai ya dinga rubutun arzansa da kanshi yin shi abu na farko abu na biyu kuma ya kasance abin da zai rubuta din ya kai su mu yi su irin yadda wasu malaman suke yi a dinga rubuta yara aya biyu na bakara ko uku ko rabi sun baya daga cikin mukarrabin mu da tsarin hujjar mu da dalilin mu kuwa shine ana so yaro ya san kan tumuni da rubu'i da nisu kuma da izu saboda haka ka koya wa yaro rabi rabi tumuni ko aya biyu aya uku to ba zai taba sanin kan tumuni da rubu'i da nisu da izu ba wannan sanannen abu ne illa iyaka in ya rubuta sumuni din shi misali daga ajidani zuwa masulhu in ya rubuta wannan to wajen koyarwan shine zaka tantance yaro mai hazaka da mara hazaka in ka ga yaro hazakansa da kwazinsa ya kai kawai ka yi shi darasin sunurin gaba daya ya ce ya haka shi ya kawo masu yake in ka ga rabi ya kamata ka daura masa misali daga alif lam zuwa waminan nasi in ya haddace ka daura mishi daga waminan nasi zuwa masadhum sai ka daura mishi rabi in ka gaba in ka gama ba zai iya dauka ba sai aya aya sai ka daura mishi a aya aya in ya haddace kana karawa har ne ga musulman kaga kenan wajen daurawa ne za ka yi mura'atin kwazon yaro da ba wajen rubuta kumunin ba amma a rubutawa a allansa ka tabbata ya rubuta sumuni cikakke saboda ya dinga sanin kan sumuni da rubutu da nutsu da kuma wannan wannan shi ne abubuwa guda biyu da ake bukata idan yaro ya dawo bakara ya rubuta sumuni sannan kuma rubutun ya yi da kansa sannan shekara na biyu zai haddace daga bakara zuwa layi isu isu goma ne abin da ya sa aka sa isu goma nan bai goge da hadda irin wannan na sunni sunni ba a sauran shekaru da suka rage masa za ku ga a shekara na uku zai haddace daga layi isu zuwa abu man yaran shekara na hudu zai haddace daga afaman ya alamu zuwa wala tujajiru na ƙarshe zai haddace daga wala tujajiru zuwa tabara inda haddansa ya fi tsaya amma mun gwada cewa da yawa daga cikin yaran haddansu yana wuce abin da muka iyakanta dalilin wannan kuma shine shi malaman tarbiyya educational suna cewa shi philippines ana yin shi ne da duba yara marasa kokari ba ana yin philippines ba ne duba yara yara masu kwazo to saboda haka wannan an yi shi daidai da yara marasa kwazo da kokari yaro komai rashin kwazonsa wannan abin da aka iyakance mishi dinnan aka iyakance mishi zai iya haddacewa ta yadda za ka san da wannan idan yaro zai haddace sumuni ladu laraba ma'ana sumuni biyu a duk sati zai haddace ka gani sumuni biyu ba rubu ba ne to kaga rubu ne ai to rubu kuma hudu a wata ba izu ba ne kaga ya haddace izu daya idan ka kai ni shekara izu da ɗaya so izu da ɗaya hutun da muke da shi a shekara yadda ɗazu muka faɗan nan hutu ne na wata ɗaya kawai kaga yana da mai izu izu goma sha biyar ka gani kuma da wahala a samu yaro a rashin ƙwazinsa zai zo darul furkan da safe ya wuni ka duba wuni zai yar magaruba sannan a hakan a ce a sashin ba zai iya haddace sunni biyu ba in an samu irin wannan yara rashin kwazansa ko dolantakansa ya yi obazo ai yaro din ya kamata ma a ce in ya zauna da safe zuwa magruban ya kamata shi ya haddace su karatu ne zallawuni zai yi ake tukunan kar a ma duba wannan tafi a ba shi ya haddace su biyu kawai a safe a ce ya gagare shi to lalle za a tuhumi wannan yaron da dolanci rashin kwakwalwa ko a tuhumi malaminsa da rashin himma da kwazo ko da rashin kula to saboda haka ne ka duba wannan mukarrar din ko salibin din na qur'ani an yi shi ne da la'akari da marasa kokari ake amma alhamdulillah muna da yara wanda cikin shekara uku kacal masu da da qur'ani kenan an ɗaya daga cikin su Yusuf wanda muke tare da shi cikin shekara uku kawai ya hada su da wasu ya hada qur'ani kuma muna da irin yara irin su da yawa saboda haka shi wannan mukarrar solidis ana yin shi ne daidai gurgudo yara marasa kokari saboda in za a duba masu kokari din wani sai dai a ta masa bulala a ta zaluntansa ba zai iya yi ba to wannan shi ne abin nan sharafi na ƙarshe wato duba bin wannan ka'ida saboda haka malamai su dinga sanin suke da aji in tam ya wuce ka san da cewa wannan fatan daya ya wuce ka samu wata uku sai ka duba wata uku izo nawa yaran ka suka da shi sai kai wa kanka hisabi kafin tam na gaba ya shigo ka gani misali cikin izo goma ya biyar a shekara a tam daya wata uku ka gani ya kaga yaro ya samu izo hudu misali kaga furfudu furfudu to hudu zai baka izu goma sha shida ne. To ka gani? To a nan za ka gane lalle za ka iya cike mukarrar ko kuma ba za ka iya cike ba. Wanne kuma mataki za ka ɗauka a kan ka cike ɗin. Amma in kana yin karatu kai tsaye ba ka waiwayawa ka duba mukarrar nawa ya rage nawa na samu to sai ka ga shekaran dama ba za ta yaran fa'ida bayin da suka tafi kamar da muke samun wurare muke samun wannan matsala din. wannan abu ne wanda yake muhimmi sosai kowanne malami a bashi ga nizamin aukatin da muka riga muke bayan a baya akwai al'ashi akwai shi a haɗe da wannan takarda yi bayani a kansa shi kuma wannan takarda muna ce mishi mulhaf mulhaf muna ce mishi mulhaf na birisalatin tauhid yana bayani akan abubuwa daban-daban yau abubuwa daban-daban guda uku ne za ku ga na farko an sa tafsihul alwa gyaran allo na biyu an sa a tartinu wal ada daura wa yaro karatu kenan na uku an sa al muraja'at wa taqwimat shine muraja'a da kuma gyarawa yaro karatunsa ko hajjansa sannan na kudu an sa a tafiz wa tasmi shi ne sa yaro mai hadda da ya ba da haddansa kowanne za mu yi bayani daki daki abu na farko gyaran allo za ka ga an rubuta da hausa an rubuta da larabci za mu fassara na larabci malami ya rubuta allunan yara rubutu dalla-dalla mai kyau marayi kada wasali ya dagule ya sha kudu wani umi fataha a ganshi kaman a kaman damma haka ko damma ganshi kaman fata yaro ya kasa ma gane menene ya rubuta rubutu dalla dalla wasihi yadda yaron zai iya gane wa zai iya karanta wannan shine abu na farko musamman ma idan ka duba shi yaro yana koyon rubutu da rubutun malamin sa ne ka duba yaron da malamin sa ya iya rubutu yana da harbaye za ka zo ka samu shi ma rubutun shi ya zama irin na malamin shi wannan abu ne muhimmi abu na biyu kuma shi ya gyara malami ya gyara abin da ya rubuta ko ɗalibin ya rubuta ɗin ya gyara shi gyara mai kyau kafin ya ɗaura wa yaro karatu kai kafin ma allon ya shiga hannun yaron saboda akwai yara masu karambani da zaran sun rubuta rubutu za su fara ƙoƙarin karantawa sun rubuta ba a musu darasu ba ba a gyara ba sai su fara ƙoƙarin karantawa wannan za a iya cewa karambani ne ko kuma ƙoƙari ko ƙwazo duk zai iya zama kowanne daga ciki saboda haka a yi gargadin yara cewa in sun rubuta allo kada su kuskura su karanta sai bayan abu guda biyu abu na farko bayan an gyara abu na biyu bayan an ɗaura musu saboda in ba ka yaro zai je ya rubutu ya haddace allonsa da kurakurai kuma gyaran wannan kurakuran bayan ya haddace zai gagara to shi ne ya sa ko shi ya rubuta allon da kansa malami ya bi shi ya gyara balle idan ɗalibin shi ne ya rubuta wannan kan ba a magana a kai sannan abu na uku ya ce ya ladabtar da duk wani ɗalibin da ya karanta allonsa kafin a gyara shi misali yaro ya ce ma zan ba zan ba da hajja da ka karfi dan sa kaga sunan nan fa kai ba ka iya tuna yaushe ne ya kawo kai gyara ba za ka iya tuna yaushe ka daura ba za ka ce kai yaushe ka rubuta wannan sunan tukuna har za ka kawo hajjan sa zai iya ce ma a ai da na rubuta ne na gaba ka nan kawai na haddace to ka ladabtar da shi wannan saboda zai haddace da kurakurai ne gyaran kurakuran zai yi wahala sai ka zana shi ka mishi kula da dafin da ya kamata domin zuwa gaba kare ya haka ya tabbatar in ya rubuta allo sai ka gyara sai ka daura masa tuna zai zo ya zai zo ya zai zo ya karanta abu na kudu ya ce gyara allon ya kasance lokacin da yaron ya rubuta ne in dai ba wata zarura ba ce za ta hana saboda jirkinta gyaran allon shi ne zai sa a fada abin da muka fada baya yaro ya gaba gyara a can sa baji kuma yana so ya tarar da wani abokin sa karatu sai da mutum ya haɗe saboda haka in son samu ne ba zarura ko kurewar lokaci ba to malamin ya tabbata ya gyara allon a lokacin da aka rubuta allon ko shi ya rubuta ko ya ɗaɗi ya rubuta sannan idan malami ya zo da safe to kafin ya fara koyarwa ya binciki yara waye ne jiya ya yi rubutu ba a gyara mishi allo ba ba a ɗaura mishi ba aka tashi ya tambaya ko ya ce duk wanda jiya ya yi rubutu ba a gyara ba ko ba a ɗaura masa ba ya zo in gyara mishi ɗaura shi to idan malamin safe baya wannan binciken musamman ma da safin wani ne zai canje shi ba shi na jiya na yamman bane to ana samun kurakuri a wannan lokaci in kuma shi ne na jiya na yamman da ya zo ajin ta wannan ya riga dama ya san wanda suka yi rubutun ya san su wannan shi ne dokoki guda hudu na gyaran allo sai kuma wasu guda hudu din na ɗaura wa yaro karatu abu na farko a tun koya wa yaro baƙaƙe alifin ba'u malami ya koya wa yara haruffa ɗin da sautin su da lafazin su sahihi saboda wannan nema muka rubuta wannan littafi da kuke ke gaban ku muka ba ku kofi da tsaya tasbihul mukurina ala alhani tanbihu tanbihul mukurina ala alhani abun nan mubtadi'ina ko tanbihul mukurina ala alhani mubtadi'ina don wannan ne ma'ana akwai haruffa wanda suka yi kama da juna su sin sa da sa sa da sa ko sa wanda wasu ke cewa sha ko ha ha karami ko ha babba irin wannan ko ka da kuma ka irin wannan ko da da ba tun a lokacin da zaka koya wa yaro alifin bawon ka bambance shi waɗannan to zai taimaka mishi in ya zo karatun Qur'ani ya karanci waɗannan haruffa daidai to shine yace haka koyar da shi Qur'ani ya zamanto ka ɗaura mishi tarqinan sahihan bi diqqa ma'ana ka ɗaura mishi ɗaurawa mai kyau wanda yake wanda baya tashi shi daidai musamman ma wasu wurare a wasu wanda suke da matsala irin su wasu sama'a banai na ha bi aidin dinnan to tare da haka wasu gardamu suna karantawa bi ayaidi a kuskure saboda sun ga ya ya'un fata da kuma ya'un sukuni yaidi ba sun da cewa wannan ya'un fata din za'ida ne ba ana karanta wasu sama'a banai na ha bi aidi ne haka yi wajejen tasiri misali wallahu ya bi min yasha'u wila wila ko yasha'u wila irin wannan irin su minan nisa'i ya wasi nan tudin wanda yaro idan ba a daurawa ba zai karance shi alifi saboda ya saba tunanin hankalin yaro alif kuma a ce mishi wa ko alif a ce mishi ya ya wuce tunaninsa da karatunsa saboda haka lallai ne wajen daura wa yaro a lura da wannan a daura mishi sahihi saboda shi ma wata zai zama malami ya koya wa wani sannan abu na biyu shi ne ya lura da wuraren da galibi ana kuskure wajen karatunsa kamar haruffa wanda aka tsara ba a karanta su ga su a rubuce ba a karanta su haka wajen nakali irin su mana mana hasidin zahar haka wajen ibdali da da muke magana ya sha'u wila ko ya sha'u wila wajen tafsiri irin wannan da galibi nan ne ake kuskure ya mayar da hankali ya daura wa yaro karatun nan daidai ana ce musu mazanul khata wurin da galibi idan baka mayar da hankali ta daura yaro daidai ba zai je karance shi a kuskure irin wannan misali abin nan minna ba il mursalina ba an rubuta wata ya ba yi sukun kaga mutum bai san da ya dauka wannan yadin za karanta ta minna da yin mursalina irin su min cilka nafsi da ya na wani zai karbi cilka nafsi irin wannan irin su na azuba hannahu dinnan ko wa da'awu da'u ire-iren wurare masu matsala wanda galibi ana kuskure to yaro a kula da shi wajen ɗaura mishi karatu ko kun darasu a tsaya a ɗaura wa yara daidai shi ibidali da tasiri din cikakken bayanin da yana cikin wannan littafi cikakken bayanin na uku na uku yace na uku yace ya nuna a gurin da yake daraso in yaro ya kai a jiki daraso to ya dinga nuna wa yaro ihsa'iyat haka ce ihsa'iyat har ji kenan cewa wannan abun guda biyu ne cikin Qur'ani wannan abun su biyu wannan shi kadai ne irin wannan in yaro ya kai a jiki daraso kuma ya nuna mishi ka'idodin rubutun Qur'ani a ce wannan can ne wannan can ne irin wannan da wurare masu matsalar rubutu ya nuna musu misali irin su irin su yusirruna na sajji misali agan da yusirruna na fi yusirruna na sajji kaga guda ɗaya na surutun bakiya irin wannan irin su aida haɗaɗɗe da aida rababbe irin wannan ko gamama haɗaɗɗe gamama rababbe irin wannan wanda idan mutum bai san so ba zai iya yin satu ba to yaro in kun ga ya kai inci goma inci sha biyar ashirin to amma na nuna masa yan wani abubuwa saboda zarar lokacin da ya zo yin satu sai ka ga dama abu ne da ya riga ya san su ana kiran su isa'iya da kawa'idu rasul kenan sannan na fudu yace na fudu yace ya daura wa yaro gwaggwadon fahimtar yaro wannan educationally ana duba abin da ake ce ma alfurukul fardiyya to zai yi misali wani yaron ka zo ya rubuta sunni za ka yi shi kana su sunni gaba daya da ɗaukar ya je ya haddace ya kama wani sai dai ka ɗaura mishi rabin sunni wani sai dai aya aya saboda haka za ku yi la'akari da fahimtar yara wajen ɗaura musu karatu rashin la'akari da wannan sai ka ga yaro ya ɗauki lokaci da yawa bai yi karatu ba saboda ba a bi shi ta hanyar da gwargwadon kwakwalwarsa ba a yanzu wani ka daura masa sun sai ka ce ya biya ne sai ya gudu ba tare da ya haddace ba amma ka daura mishi aya ɗaya to yanzu zai haddace aya ɗayan ya dawo ka ƙara masa ka ƙara aya ya haddace ya dawo ka ƙara masa a haka sumunin sai kaga ya haddace shi rana guda yadda inda a ɗaura mishi sumunin kai gaba ɗaya ba zai iya haddace ba wannan shi za ka ce wajen koya wa yaro karatu a dinga la'akari da kwakwalwarsa da fahimtarsa gwargwadon iyawarsa lokacin koya mishi baƙaƙe ne ko kuma lokacin da za a koya mishi ayoyin Qur'ani sumuni sumuni ne ya za a ɗaura shi ya yi rufu rufu ne zai yi kuma ka ga yaro ne hazaka kar ka ɓata masa lokaci ka bar shi ya tafi Allah ne ba shi hazakarsa kar ka ce ayan zai wuce ya aji ba mu da tsarin mu aji ɗaya ne amma karatu kowa da irin karatun sa da gwargwadon karatun sa ba a rike yaro in ka ga yaro zai yi amma sumuni sumuni kullum ka bar shi ya yi sumuni kullum akwai wani yaro yana tunawa darin furkan na guru to yaron yana da hazaka shi ma bai wuce shekara uku ba ya tashi Qur'ani in ya rubuta sunanin fa saboda hazakarsa in ya rubuta sunanin ya wasalce ya haddace in ya zo aka daura masa an jima kaɗan zai zai kai ya haddace shi zai je malaman su ke hana shi ba yanzu nan ka rubuta ba dan me za ka zo ka ce ka haddace to saboda haka da na ji labarin yaron na shi a bashi ya yi rubutu kullum kullum ya dinga yin rubutu Allah ya ba wa yaro kyauta ko kwace mishi saboda haka shi ba wa ba a tata wa yaro birki irin wannan ma har yana sa yara ma a rage musu kwazon karatu gari ya haddace ta ce karya ne zai je ya yi to ma zai ya tuta ko kuma ya tabbaci ne zai wanke ya zo ka karantawa ko ka daura shi ruku yi ruku kai in ka ga yaro zai ya haddace musu musu mabashi ya rubuta in da zai kawo mahadda ne kyau kai ba ruwanka to wannan shi ne abu na ƙarshe wajen dokoki da ƙa'idon ɗaurawa yaro karatu wajen muraja'a kuma muna da abubuwa guda hudu su ma na farko ya ce da safe yara a tara su su yi muraja baki ɗaya zuwa bakin allansu in aka zo kan bakin karatunka sai ka fita ka ɗau allanka misali aji ɗaya ne wani yana da izu biyu wani yana da hannun izu wani yana da hannun hannun izu hudu muraja na farko al-muraja wata kuma da hannun saboda haka ka tara su su murajan bai daya me izu biyu in ya zo gun allonsa sai ya fita ya tau allonsa me izu uku ya zo gun allonsa ya fita ya tau allonsa me izu hudu ma haka cikin wannan awa daya da aka bayar karfe takwas zuwa karfe tara kullum in kuma awa ɗayan bai kai su karanta haddan su gaba ɗaya ba in takwas ne sai ka dakatar da su to da yamma sai su karasa amma abin da ya sanwa malamai shi muraja'a na jama'iyyar wanda su yara suke haɗuwa baki ɗaya suke yi to a dinga yin shi da safe inda aka tsaya da safin gobe da safe a daura shi kuma na yamma musaffa to shi ma a dinga yin shi da yamma musaffan kuma kar ya wuce sun su wannan sun wannan sun wannan har ya kewayo saboda zai fi kewayowa da wuri in aka tsaya kuma murajar ba ta kare ba gobe da yamma aka zo sai a ci gaba daga inda ya tsaya ma'ana kar a taku da murajan safe da yamma misali da safe an yi muraja a haɗe sai aka tsaya a misali wajen kurlaha to da yamma za a yi muraja a musaffa a ce za a fara a wajen kurlaha ba haka ba za a fara a bakara farko shi inda aka tsaya wasu kurladin jama'iyyan gobe da safe a nan za a ɗaura a tafi shi kuma mukaddara na yamman da suka fara musaffa sun tsaya a laisar birru to gobe da yamma suka zo musaffa a laisar birru musaffan su zai tashi layin a haɗe ya tafi layin kuma musaffa ya tafi bai daya hikimar da ya sa muka yi wannan shine idan ana yin muraja'a baki ɗaya yara yin masu wanda tilawar su ya dan tattako a nan za a tayar musu da tilawar da kyau idan kuma ana yin muraja'a da musaffa sun sun tana ake gano yaron da tilawar sa ta zube ma'ana idan sun ne ya zo kansa baya iya karantawa ko yana karanta da kuskure tana malami zai gane wane sai ba ta da tilawa sai ya ware shi ya gyara tilawar sa ta zube ta baya in ba ta hanyar musaffa ba ai ba za ka gane yaron da tilawar ta zube to shi sa dole ne murajan na safi a yi shi a hadinin mu kuma a yi shi a musaffa saboda kowanne akwai amfanin sa na haɗayan gyara wa masu launin tilawa tilawa musaffan kuma gano masu launin tilawa da wanda tilawa su ta zube to saboda haka a lura da wannan sosai shine wannan abu na farko a muraja'a abu na biyu kuma a muraja'a na tahajji na bakake kenan min sulbi kitabil manhaj qab babu na da na ga muku ba yace muraja'a na bakake alifun ba'un ta'un alifun ba'un ta'un dinnan za a yi shi ne da littafi ba wai haka ta za na yi shi ba to saboda haka za mu buga insha Allah kwana kusa kitabul manhaj ya riga ya kare kwanan baya mun buga ni biyu da yanzu amma yanzu babu sai wanda na dan boye irin wannan workshop da ta su nake fito da shi babu na sayarwa to maza mu kokari insha Allah kwanan nan mu kara bugawa duk makarantu za mu duba duk ajin da ba su gama koyon baki ba to za mu ci da tsaya za su tsaya domin su dinga yin faraja a cikin wannan littafi kamar yadda yake a rubuce a nan shine ka'ida sannan na uku kuma kada malami ya bar almajirai su yi muraja'a su kaɗai ba tare da yana bibiya yana saurara ba wannan ma yana ɗaya daga cikin kurakuran wasu malamai sai ka ga wani malami lokacin tashi ya yi kaga daga karfe hudu zuwa biyar ko hudu da rabi zuwa biyar da rabi muraja'a ba in ya ga yana da huzur zai ce wa yara ku yi muraja'a mu kawai na ta to a nan abin tambaya shine ne asalin muradan dan mu yake ana yi ne saboda gyara kurakuren yara ka tafi ne in kun tsalle gyara yawa zai gane shi ko sun bata wata kalmawa zai gane to saboda haka asalin amfanin murajan malami ya saurara in suna yi jama'iyyar ne a haɗe ko musaffa in musaffa ne mai shi malamin ya kasance ɗaya daga cikin yaran shi ma in sumini ya zo kansa ya karanta yaran suna shi in jama'iyyar ne ya buɗe bakinsa su yi tare in ya ji kuskure ya gyara ya ko wakafi ne suka tsallake ba su zuba ba ya dakatar da su ko suka canja wata rigun fata a kasara ko kasara don ma ya tsaye da su ya gyara a wuce wannan shi ne fa'idan murajan ai to amma ka ce a yi muraja kawai sai ka tafi saboda haka za ka zo ka tsinci ɗalibanka sun haddace ƙur'ani da kurakurai kuma kai ne da laifi saboda haka ne a sharadi na biyu na talqini na muraja'a kai na uku kai kace to dole ne malami yayi muraqaba ya sa ido ya saurara lokacin da ake muraja'a kada ya dauko wani lissafi ko shi yana karantawa ko yana murji kamar yadda zamu kai magana ko ya yi tafiyar sama gaba daya in a ka'ida a ka'idan karantarwa inda za ka je ban daki kai malami sai ka ce ku dakatar da mu'asha sai mu ban taki da saboda kafin ka zo ai ka je kafin ka zo za iya karanta wasu kalmomi a baka kai baka ka dakatar da mu'ashan sai ka je ka dawo ka ce ka ku ci gaba daga inda kuka tsaya wannan shine ka'ida na koyarwa shine na kudu na ƙarshe a wannan na muraja'a duk yace duk yaron da tilawarsa ta ciki ta tajjibe to a dakatar da karatunsa sai ya tsaya ya gyara saboda makaranta ta ta Qur'ani ba zai yi bar yara suna tafiya da zuku ba saboda haka yaro ana su yana sauka to akwai tilawa shar a kansa wanda zai iya yin satu da shi idan ma ba zai iya satu da shi ba tilawan bai wuce a gyara shi ba yadda kuma za ku ji shi idan tilawar yaro kuka gane ta hanyar musafa kuka gane bayi da tilawa to ba mayar da shi baya za ta yi ba za ka ware shi ka karbe hasansa shi kenan kullum in ya zo ya zauna ka dau sumuni ka bashi misali a lijiyanin zuwa masuluhu ka ce je karanta sau goma ya dawo in ya karanta sau goma ya dawo sai ka saurara in ya yi daidai sai ka dau sumuni masuluhun ka bashi in ya gyara ya dawo ka dauki innan lalayen sa ya ka bashi a haka a wuni da safe da Allah ya gyara ma izi da ya zuwa wuzatan malamin yamma kuma idan ya zo zai ce kai ma da safe a ina gyaran ka ya tsaya zai ce masa wai za da uba to wai za da uba sun ma an tuma ulai a qur'ani tunda ya san baki da mai ayya shike nan sai ya je ya gyara a haka in so bakin arnan sai da har ta sai ki a dawa san sa baki to wannan shine za mu zo mu magana wajen tasiri idan yaro ka hat karatunsa ya kai irin su irin goma sha biyar ashirin to bayan murajan da ake jama'iyyan da safe ake musaffa da yamman nan to za a ba shi kullum ya je ya gyara izu daya a gida misali bakara zuwa wai da ku yanzu ya karanta maka shi kadai ka saurara gobe kuma wai da ku zuwa sai ya karanta ka saurara a haka in ya je bakin allonsa layi hibu misali zai kara dawowa baya a haka har zai sauka shi ne tasiri da za mu zo mu magana a kai idan irin wannan yaran suka yi yawa a aji to za a raba wa malaman aji misali a ajin ka akwai yara guda shida kowanne yaro ya wuce izu goma goma aji ba malamai biyu ba ne wane wane da wane su uku a hannunka suke tasiri wane sai kuma su uku a hannunka kowa in ya gama aikinsa zai kira wayannan yaran su karanta masa sai ko da safe yake zuwa au ko kuma da yamma yake zuwa in ya gama aikin sa kafin ya tafi in ya ga yana da aiki da yawa zai dauki kira yaro daya ya dinga karanta masa in yaron ya je bakin allansa sai ya safo daya kuma in shi ya je bakin allansa sai ya safo na uku in duka suka wuce sai ya dawo kan yaro na farko a gane a haka sai ya tafi in kuma aka ka samu canjin canjin aiki misali malami ne bar aikin aka kawo wani malami shi malamin da ya bar aiki ya yi hand over ga malamin da ya zo ya karbi aikinsa cewa to ga yaran nan guda uku su nake wata fiye wani ya tsaya ku kaza wani ya tsaya ku kaza wani ya tsaya ku kaza a haka to za ka ga sam sam ba zai yi yaro ya sauka ba tare da tilawa ba kaga yana murajansa na safe yana yin musaffansa da yamma sannan an ware izu da ɗaya kullum zai je ya gyara izu ɗin tas a gida sai ya zo ya karanta wa malami wannan shi muke cewa tafiyi wanda bayaninsa zai zo a nan gaba kaɗan duk da ma shi ne wanda na yi bayani a nan ya ce na fudu a tafizu wa tasmi na farko ya ce yawa a nan yake cewa idan malamai suna so aikinsu ya inganta wajen hadda akwai matsalar da muka gane shi ne muka gyara da wannan bayanin da zai yi wannan matsalar za ka ga a aji akwai wasu yara wanda karatu bai dame su ba irin wannan yaran yanzu kai malamin safe sai ka tashi bai yi hadda abunka ba in na yamma in ya zo zai ce mishi ai ya yi hadda abin malamin safi ta wannan hanyar sai karatun sai shi ya ce ba in ba gun wanda yake hadda to saboda haka muka kawo tsari wanda ya magance wannan matsalar misali kuna da yara guda arba'in a aji to yara ashirin daga cikinsu sai a yi listinsu a ba wa malamin safi yara ashirin cikin CID su a ba malamin yamma. Wayannan yaran in hadda za su yi ba da hadda ne abin ka za su. amma duk wani abin da ba hadda ba ne ko gyaran allo ko ɗaurawa duk wannan kowanne malami zai wa kowanne yaro amma in ba da hadda ne kowanne malami da yaransa kaga ba zai yiwu yara kai ka san yaran da suke ba da hadda abin ka yi to saboda haka in wani yaro ya zo ya ce ma ya yi hadda zai ce ka zo kai kaga kuma ba zai je gun wanda ba gunsa ba ne ba zai ce ma kuma ya gun wane ne na yi hadda ba za ta ce mishi ya guna kake yin hadda ba gunsa ba to ta wannan hanya sai muka magance irin waɗannan matsaloli yaran da suke makalewa wani yaron za ka ga ya makale a wata ma bai yi rubutu dai ba ma ta wannan hanya an shirye shi to saboda haka idan aka yi haka an magance wannan matsalar ne gaba ɗaya da tushensa shi ne abu na farko abu na biyu kuma wannan wannan rabawan da aka yi yara ashirin a hannun a hannun malamin safi ashirin a malamin yamma ko sha bakwai a hannun wannan sha bakwai a hannun wannan an yi shi saboda hadda kawai hadda zai amfani a hadda ne zai amfani a hadda ne amma sauran duk wani abin da ba hadda ba ne gyaran allo daura karatu da waye za ka yi wa kowanne yaro yaran aji gaba daya abu na uku kuma yake cewa ranakun da ake yin rubutu ranar da za a yi hadda ranar hadda idan yaro yana da kwazo zai iya yin sun uku a sati zai rubuta asabar sai tsallake lahadi sai ya rubuta litinin ya tsallake talata sai ya rubuta laraba in kuma yaro aka ga idan yaro aka ga kwazonsa ba zai iya yin rubutu sumuni uku a sati ba to shi kuma sai ya dinga yi ran asabar da ranar ne a daren ran asabar shi kuma sai so ya dinga yi ladu laraba abinan litinin ne da laraba maimakon ladu laraba litinin da laraba zai dinga yi kwanaki guda biyu sai ya kasance ranar asabar da litinin din da laraba su ne ranakun da a makarantar gaba ɗaya ake yin hata abin ba zai dagule ba zai cakule sannan wani wanda baya duk wani mutumin da duk yaron da baya hadda za a gane shi ta wannan hanya in so uku kake yin hadda asabar litinin laraba in so biyu kake yi litinin da laraba wanda shi ne tsarin da muke saboda magance yaran da suke makalewa ba tare da sun yi hadda ba dau lokaci mai tsawo sannan abu na hudu shi ne yana magana ne akan tasmi'i raba tasmi'i idan yara masu tilawa mai yawa suka yi yawa a cikin aji to shine za a rabawa malaman wannan aji kamar da dazu na faɗa idan yaran suka yi yawa sosai misali ajin ku ne kusan yara arba'in din nan dukkan su sun wuce izu goma goma ko sha biyar ko ashirin kaga duk sun ya kamata a musu tasmi ba to yaran da kake karban haddan su ne kai za ka yi musu tasmi tunda karatun su duk ya tafi yadda za ka yi kaga ba zai yiwu ka saurari in su ta ce na yara ashirin ba misali rana daya ba zai yiwu ba saboda haka sai ka ware yara biyu ko uku a cikin sannan ma suna baka izu ɗaya in sun je bakin allansu sai ka sake su ka ɗauki wasu yara guda uku su baka izu ɗaya su ma in sun je bakin allon su ka ɗau wasu uku a haka idan yara gaba ɗayan suka ƙare ka musu tasini zuwa bakin allon su sai ka ɗauko yara uku na farkon wanda ka fara da su to ta wannan ɓangare yara za su san da cewa an sa ido a kan tilawarsu ba su yi wasa da tilawarsu ta zube ba to shi ne wannan bayani na ƙarshe na wannan na wannan warasa kenan abin da wani masu alsa akwai masu alsa alsa su saurara mun kusa ga ga abinci mu ci abinci a bari mu gama a to ai akwai a ya kusa ne ya ya kusa karewa abin da ya rage mana abin da ya rage mana dama wayannan ne guda biyu gaskiya ne akwai na rauda ba a sama ba.
eh muna sani da shi rauda ai bai da Ni ka yanzu ba ka ji. Ni da tsaji wanda an fara abota da sashi yawa ga na rauda za mu zo kansa dole har ka na kudu.
kafin mu zo na rauda shi wannan littafi kitabun manhaj ina ganin kusan akwai sabon malami da bamu karanta tare da shi ba yawwa wannan ko ba kai ga ba kai koyi rodar furkan ba ko ba kai ba ko to shi wannan littafi kitabun manhaj bayanin da muka yi ɗazu shi ne kashi uku ne kashi na farko waɗannan harufa a gan su za ka ga eh, waɗannan harufa yawa waɗannan harufa za ku ga alifun alifun ba'un ta'un sa'un an maimaita wasu harufa so biyu waɗannan harufa da aka maimaita so biyu abin da ake nufi shine ana so a nuna haruffan abu ɗaya ne to su ne bambanta in ka ce alifun ba'un ta'un sa'un za ka ga an rubuta jimin jimin sau biyu haka za ka ɗaura wa yaron ha'un ha'un haka ha'un ha'un sau biyu dallun zallun ra'un zainu sinin sinin masu biyu shinin shinin masu biyu faddun faddun sau biyu daddun daddun sau biyu fa'un fa'un sau biyu za'un za'un sau biyu ainun ainun sau biyu ghainun ghainun sau biyu shi fa'un fa'un sau biyu kafun kafun sau biyu kafun kafun ma sau biyu lamun lamun ma sau biyu mimun mimun sau biyu nunun nunun sau biyu wawun ɗaya ne ha'un ha'un sau biyu lam alif ma ɗaya ne sai hamza ya'un ya'un har sau hudu shi ya'un ya'un da wannan ya'un din na farko da wannan ya'un din da kuma ya'un na ƙarshe abin da ake nufi da wannan shine yaro ya san da cewa harafin ɗaya ne rubutunsu ne yake bambanta musamman ma idan ka duba misali fa'un fa'un guda biyu nan fa'un in ya zo farko ko tsakiya muna sa mishi dugo in ya zo ƙarshe irin su saufa kaga ba a sa masa dugo gaba ɗaya to kar yaro ya rikice shi yasa aka nuna masa kowanne fa'un ne haka misali abin nan kafun kafun ya zo farko ko tsakiya za a sa mishi dugo in kafin ya zo ƙarshe irin fauka misali fauka ba a sami shi duku haka nunun ma ya zo ƙarshe ba a sami shi duku to saboda haka ana so ne yaro ya gane cewa waɗannan haruffa guda biyu duka abu iri ɗaya ne rubutu ne yake bambanta idan aka gama da wannan shine za a zo kashi na biyu kashi na biyu da muke magana ɗazu shine muhammadu rasulullahi marar wasu za ka rubuta shi yadda ka gani a rubuce a cikin a cikin takardar nan tab in ka rubuta za ka ɗauko ya koyarwan a ƙasa inda aka rubuta kaifiya din nan ma'ana yadda waɗancan harufan suke su ma wannan ne sai dai akwai wasu wurare da za ka ga sun bambanta waɗannan wurare duk inda ka ga an sa aluja ana so yaro ya san aluja din ne muna kiran shi alif sabira wanda aka sa dungu aka sa aluja ko ba dungu aka sa aluja muna cin shi al-saghira to wannan shine kawai ya bambanta a ya bambanta ya bambanta waɗancan harufan da muka muka karance su daga baya daga nan kuma wasali an yi babi na wasali shi ma kowanne darasi in ka lura za ka ga yadda za a karantar da shi an rubuta a ƙasa kaifiya shi a allon yaro za ka rubuta waɗannan haruffan ne kawai abin da aka rubuta kaifiya zuwa ƙasa an rubuta saboda malami ne malami a nan ne zai ɗauko salon da zai koya wa yara karatu wannan shi ne kitabul manazi gaba ɗayansa a nan ya tafi misali kaga nan da aka rubuta a sama ashkar to a ƙasa ƙasa da kaifiya za ka ga wannan an rubuta fatha sunansa kenan yadda za a koya wa yaron kenan a allon yara amma ba da rubuta wannan sai shiga din zuwa kasa ba kan lura da wannan sosai wannan an rubuta kasra wannan an rubuta damma wannan an rubuta fata tanwin watanni guda biyu kenan na an rubuta kasra tanwin na an rubuta damma tanwin na an rubuta sukun nan an rubuta shadda nan an rubuta kuma imala wannan su ne wasu duka kenan daga nan kuma kowanne harafi za a karance shi da kowanne wasali har zuwa ƙarshen littafi misali fataha kaga hamza fata a ba'un fata ba ta'un fata ta har zuwa ƙarshe za ka ga an rubuta a kaifiya sannan ka zo kasara za ka ga hamza kasara i ba'un kasara di ta'un kasara fi za ka ga an rubuta a kaifiya a kasa a rubuta shi gaba ɗaya sannan ka lura ana so in kana koya wa yara ka nuna kowanne harafi da su ya san da wannan abin da wannan abin da ka faɗa shi ka nuna mishi eh ka lura abin yana ƙaruwa misali ka ce alifun bawun tawun sawun kaga abu da ɗaya kake faɗa in ka ce hamza fata abu biyu kake faɗa hamza fata abu biyu hamza kasara abu biyu hamza don ma abu jiji ba to a lokacin da ka zo ka zo misali abin nan imala hamza imala hamza imala hamza imala kaga ga alif sabira kaga eh kaga ga hamza ga imala ga alif sabira kaga abu kowanne ka nuna masa ya san da wannan shine hankan wannan shine malam wannan kuma shine alif sabira haka a lokacin da ka zo madda ma hamza fata alif madda kaga abu uku ne ga hamza ga fata ga alif madda sai zama a a lokacin da ka zo kuma a o fata ta nuni nan ko o fata ta nuni za ka ga hamza fataha tanwin kaga abu guda uku ne hamza wasalin da yake sama da hamza shine fataha wasalin da yake sama da fataha ba wasali bi bane na farkon na kasar shine fataha na saman shine tanwin a kasara ma haka ne in ka ce hamza kasara tanwin to wanda yake haɗe da hamza kasa da shi shine kasara wancan ɗaya na ƙarshe shine tanwin ana so ka fayyace wa yaro duk abin da ka faɗa masa ya san wanne ne shi sabanin da yaro da su za ka kai malamin suna koyarwa ba sa wannan fayyacewa ne zalin kace da yaro hamza fata tanwin an ba to in ya ce maka kai malami ina hamza din sai ka nuna hamza sai ya ce maka ina fata wanne za ka nuna cikin wasu lokutan mutane a dama ya samu hakuri malamin kawai akwai yara masu hazaka da abin da kafa da za su tambaye ka hamza fata tanwin ba to ga hamza ina ne fata wanne ne fata wanne ne tanwin to wancan na saman na karshen shi ne tanwin wanda yake haɗe da hamza ko ba'u ko tawun wannan shi ne fata a kasara ma haka ne da shi ne abu guda uku uku ne hamza da fata da tanwin da kuma kasara da hamza da kasara da tanwin hamza da zamma kuma da tanwin shi ne abubuwa guda uku kenan haka idan ka zo madda ma shi ma kaga hamza fataha alif madda ka nuna mishi hamza ka nuna mishi fataha ka nuna mishi alif din hamza fataha alif madda a ba'un fataha alif madda ba kowanne za ka nuna ga ba'un din ga fata ga kuma alif madda da kana nuna shi in sun zo muraja su ma haka za su na yi in ka zo kasara ma za ka ga hamza kasara ya'un madda ga hamza ga kasara ga ya'un madda haka in ka zo zamma hamza zamma wawun madda haka idan ka zo in ka zo sukun ma hamza fata hamza sukun kaga abu guda hudu ne zai baka a kenan hamza fata ba'un sukun zai baka af af kenan shi ma abu hudu ga hamza ga fata ga ba'un ga sukun in ka zo kasara ma haka hamza kasara hamza sukun hamza kasara ba'un sukun kaga ga hamza ga kasara ga ba'un ga sukun abu hudu ne in ka zo don mama shi ma abu hudu in ka zo shagga ma hamza fata ba'un shadda fata abu guda biyar ga hamza ga fata biba ga ba'un ga shadda ga fata uku kowanne ana so ka fayyace wa yaro ka nuna mishi ga harufan ga wasu lukan ga yadda ake karantawa a haka har zuwa ƙarshen lissafin za ka ga an kawo nakal za ta kawo nakal a nakal ɗin in ka lura shi ne wanda ɗazu ne bayani a duk manhaji na koyar da baki na waɗannan yarurrukan da muka yi magana a kansu babu wannan muni da ijtihadi ne muka ƙara saboda yara su samu sauƙin koyon baki da karatu a can an ce maka fataha tanwin misali hamza fataha tanwin an ce ma an an ce ma hamza kasara tanwin an ce ma hamza damma tanwin ba a nan an akasa abin ne maimakon fataha tanwin za ce maka tanwin fataha in ka ce hamza tanwin fataha zai baka a alifin da yake gaban su sai ka ce alif fataha nakal maimakon a za ce na shi ne zai baka a na kenan irin na cikin walam ya kullahu kufu a na hadu kaga idan yaro ya karanta wannan tun anan in kai ya koya mishi kullu wallahu kufu a na hadu ba za ku yi ba zai samu matsala ba dama ya riga ya karanta shi ne dalilin da ya sa muka kawo wannan babi wanda a duk manhajin wannan yaruka da muka yi magana kan su babu da to in ka zo kasara ma hamza tanwin kasara za ka ce zai ba ka i ba in ba hamza kasara tanwin shi ne in wannan kuma hamza tanwin kasara i zai baka sannan a gaban alif alif zai baka kasara nakal alif kasara nakal zai baka ni ni a ranar irin na haɗijiniza haɗijiniza a gani zai ci ni zai baka ni zai zama ne ini kenan ini haka zai baka hamza tanwin damma zai baka ku ne ba un ba hamza damma tanwin shi ne un wannan tanwin damma u kenan sannan zai baka ali fataha nakal na zai baka una kenan haka sauran ainun fa'un dallun shi'un ra'un yadda aka rubuta a kasan na haka zaka koya wa yaro a mayar da hankali sosai anan yana rikitar da yara saboda yaro a baya an ce mishi fata tanwin ana an ce masa tanwin fataha a gani a baya an ce masa kasara talmin ana an ce talmin kasara can an ce mishi damma talmin ana an ce talmin damma saboda haka daga zaran yaro ya haddace ya karanta wannan to ya kama sanin bai saura ta jirgi practice na practice to da practice din ne domin yi albarka da wannan suna da wannan ayar da albarka aka dawo da wancan muhammadu rasulullahi da ya karanta marar wasali sai aka zo ake masa wasali za a koya mishi da wasali a nan to ku lura a nan a allon yara za ku rubuta ayan ne kawai ba za ku rubuta wannan bayanin da muka rubuta na koyar da shi ba wannan bayanin malami zai yi amfani da littafi ne zai ya dauki salon yadda zai koya wa yara amma a allon yaran ba za a rubuta ba akwai wata makaranta da na ji na ta rubuta GBT yara kawai yana ga rubuta a ɗan yara kawai yadda yake wannan ba haka yake ba wannan an rubuta saboda su malamai harshen ku bakin ku ne daya kowanne malami a wannan littafin zai ɗauki sabon da zai koya wa yara muhammadu rasulullah ne wata ita ba ana nufin har wannan bayani da sabon a rubuta a ɗan yara ba misalin wannan shine kaga zaka rubuta Muhammadu Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda wa lil kuffar wa ma bain haka har zuwa dan yaro kai lokacin da zaka koya masa sai ka dauki littafi sai ka ni mun shadda ni mun shadda damma ni ha in fataha ni mun shadda fataha hamma dallun tanwin dallun damma tanwin dun sai ka ce muhammadun kaga ta koya mishi yadda ake sifeli da karanta wannan kenan sai ka wuce na gaba rasulullahi sai ka wuce wallazi na haka amma abin nashi ayar ce kawai tsura a rubuce banda wannan bayanin da muka karanta to idan ka gama wannan shine wanda muka yi bayani da zu in sun gama wannan za ka rubuta a uzu da bismillah da fatiha marar wasali ko in ya karanta harufan sai ka wasalce ba haka nasi a haɗe da sura falaki a haɗe da sura kudu wanda a haɗe da sura zai tafi har zuwa wani asirin da muke magana a kai ko to shi ne bayani zai kare zai kare a wancan bayanin da muke yi shi kuma wannan littafi wato zan taƙaita muku shi mun fassara shi cikin awa hudu ko biyar fassara dalla-dalla akwai shi a yan cikiri a waya na za mu kada wa kowa in ya je yanzu ya ji littafi da saurara da saboda ko mun ce za mu fassara muku ba mu san mu fassara muku shi yadda muka fassara a wancan karon ba daura mu kai musamman a kan littafi saboda gyara kurakuran da ake samu wajen koya wa yara karatu don tantance ko bambance harufa da suke kama da juna ko wasu wurare wanda aka karanta a tsankai har asali karatu cikin ba haka bane an akwai gyara irin su ne muka gyara za mu tura wa kowanne malami fasararsa shi kuma wannan na na rauda suna da subject daban-daban na farko akwai qur'ani koyawa yara qur'ani koyawa yara qur'ani za ta bi waɗannan dokoki koyarwan ya kasance ta hanyar ɗaurawa yaro karatu sahihi ingantacce ba tare da kurakurai ba a hankali tun daga fatiya a je nafi a je falaki har zuwa tabara tare da sura misalin wannan shine abu na farko kenan shine za ka ce suratul nasi madaniyatun wa yasitu ayat bismillahir rahmanir rahim kula ubi bi rabbin nas har sura sabanin yadda ake koyarwa misali a islamiyoyi ba sura da suran har zai je tabara wannan na farko na biyu kuma ya za a ɗaura wa yara sura cikakke ne ba guntu-guntu aya aya ba misali a suratul nasi madaniyatun waya sittu aya bismillahir rahmanir rahim fil hujratin nasi har zuwa minan jinnati wan nas za ka yi ta maimaitawa tare da su wannan sura har su haddace ba wai aya da daya za ka yi in sun haddace ka wuce aya na gaba sun haddace ka wuce aya na kuda ba wanda yana biyayen din yara ne shi ya kwakwalwan yaro yana ɗaukan kawai abin da ka tura mishi shi kawai saboda haka in ka bata minti talatin a haddace aya guda to in ka bata wannan minti talatin din a suran gaba ɗaya ma za su haddace a lura da wannan sosai shi ne bayanin da ya yi a nan muddin wannan sura ba ta wuce aya goma ba kawai za ka daura musu sura gaba ɗaya kana maimaitawa kana maimaitawa a haddace in ya wuce aya goma irin surar shamsi ko la uqsimu bi hadha al za ka iya rabawa so biyu in kuma ya kai aya talatin za ka iya rabawa misali ko so uku wannan shi ne tsarin koyar da yara ƙur'ani farkon kowace kowace sura kuma a haɗe da suran ta bai sannan kuma malami zai sa yara kowa ya karanta shi ɗaya bayan an gama sura kafin a shi wata sura misali kun gama dawo ku sun da zarfare ta an haddace za ka tsara yaran ɗaya bayan ɗaya kowa ya karanta ma farko zuwa ƙarshe ɗaɗɗaya sai tukun haka wuce sura ta gaba da wannan in ba haka wani yaro zai taji a ciki shi ne ya tace in ka ga wasu yara ba za ta ce ba daga ciki sai ka ka kara maimaitawa da shi ne wannan sannan kuma na hudu shi ne koyarwan ya kasance da riwaya ta wasu ka'idodin da na wurin da ka sani gaba daya suna kayi su sila tuni jami'i da komai da komai za ka bi su da shi ba da haf ba sannan yara ana so kowace fatara cikin wata uku su haddace izu da ɗaya a raura wata uku izu ɗaya wata uku izu ɗaya shekara ido su hudu kenan in sun je tabara ne shekara sai a dauki allo a ba su kwakwalwar ya buɗu shi ne wanda da su yi muku bayani ga bayanin ma'anin ya zo idan ka dawo aka ɗau allo aka ba su to za a rubuta musu su kitabul manhaj da duk bayanin da muke na baya duk inda ka kuka ga bakin su ya nuna shi kenan sai a mayar da su fakara a zuma na yi wannan magana saboda sun riga ya sunar da shi sannan suna da abubuwan da ake so su haddace wannan ranar alhamis ne kawai ana so su haddace wannan abubuwa ayatul kursi kiran sallah ikama kiran sallah da ikama ba kawai hadda su ba za su ba za su yi shi yadda ladani yake kiran sallah haka za ka koya yara yadda sallon yadda ladani yake kiran sallah ba haka kawai kiran sallah ake so su haddace ba ka gane haka ikama salon yadda ake yin ikama dalla da kuma ba tare da kuskure ba saboda haka irin rashin wannan ne ya sa za ka ga yanzu a masallatai kawai ladanci sai an ga wani dattijo mara gata ko ya rasa abin yi ko ya kusa rasuwa shi kenan sai a jayi ya ce yi ladani ka dinga ganin kurakurai ana taɓa ba a shahadu an na ashhadu barna ba mai da ladanci da kiran sallah kawai ba to ana so mu yara tashi suna kanana su koyi kiran sallah da kyau saboda haka koya musu daidai irin su irin su Allahu akbar sunna Allahu akbar daidai ashhadu ba ashhadu ba hadin anna muhammadan anna muhammadan wa darba ba Muhammadan Raba. Irin wannan daidai haka da salon da ake bi ake na da haka za koya wa yaro. Haka kuma ya kama ya haddace. Sannan kuma haka kunuti. Allahumma inna nasta'inuka haka tahiyya at-tahiyyatu lillahi. Sai irin addu'o'in da ake bukata yara su yi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Na tsari haka addu'ar shiga ban da ake bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith haka irin su la hawla wala quwwata illa billahi al-azim haka salatu ibrahimiyya da wannan lafazi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid saboda shine gajeren salatu ibrahimiyya ne so kin hadda shi ba haka salatu fati haka bismillah allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim kaga yaron ya haɗe ta salatul fati kaga ba wanda ya sai zai ce mishi salatul fati bidiya ne in ya girma yanzu maganar nan da muke wani ne ya gina makaranta ofiya aji shida a adamawa to zai ba wa darul furkan to da zai ba wa darul furkan to shi ne sai ya ce shi amma a cikin karatunsa to ya kasance makarantar babu wata aƙida takamammiya wacce za a koyar shi ne muka gaya wa hakimi ya je ya gaya masa mu dama makarantar mu mu'assasa ta karkashin aƙida ta tariƙa tijaniya makaranta ce ta shehu ibrahim iyas tana karkashin kulawarsa da tabazarsa ne muke rawa saboda haka ba bene hawa ɗaya ba ko hawa ɗari ne a sanadiyarsa ba za mu janye manufofin mu na ce dalili a gaya wa hakimi dalili dan shi'a za su gina makarantu su koyar da yaran mutane a tuntunan shi'a ɗan izala za su yi makarantu su koyar da yara izalanci su tashi da shi sannan mu ne kara zige za mu bude makarantu mu sha wahala ba za mu koyar da akidar da muka amince da ita muka yi imani da ita ba to saboda haka muka ce ba ma bukata to a ƙarshe a shi asalin asalin wannan sharaɗin ba ya fito a gun wanda ya gina makarantar ba wasu ne na jinjinsa waɗanda suka kulla wa makarantar ta mutum ta daru su kanta adamawa saboda sun ga makarantar za ta ci gaba da tsari da komai saboda haka makarantar da ta safe za yi simfari ɗari salati ɗari layi layi lallawa ɗari da yamma ma za a yi a haddace salatu fati a sha rubutu a ɗaura laya
sai a ci a wayan abubuwa gaba daya daina kamar an ce a rufe makarantar ne fa kamar wannan ne ai to shine wayan abubuwa za su haddace kuma salon yadda za a yi yadda za su yi su haddace shi a zauda din za a musu tayin teburi karatun ƙur'anin su kamar yadda aka saba asabar zuwa laraba ne wayannan abubuwan za a musu tayin teburi tayin teburi misali a sa mahafuzar yana da lokaci abubuwan da za a na haddace yana da lokaci malami a daidai wannan lokaci zai dinga ɗaukar su aya su su ta iya su wuce yana ya ɗauko aya su su in sun haddace zai za su sai ya wuce wuce zai su ya wuce har su gama da wannan mahafuzar nan kuma lokacin misali na tauhidi asma'ul lahi husna wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam asma da husna a lokacin tauhidi in ne za a koya musu na haddashi in sun haddace sunaye uku ko hudu yadda shi daidai wannan lokacin sai a daura musu har har su gama shi sannan fiƙuhun su kuma shine ibada practical za a koya musu ibada a aikace misalin wannan shine alwala a aikace alwala a aikace ga yadda ake yin alwala za ta koya alwala a aikace farko ɗauki za a shiga ban ɗaki a ɗau huta a ɗau a sa takalmi a yi a wuzi a wuzi a bismillah Allah mu a wuzi kamar ko bisu da kaba'i a yi tsari ga yadda za a wuce in an yi bahara ga yadda za a wuce duk da in za a yi alwala farko ga abin duk dalla dalla dalla alwala in an gama koyar da alwala sai an fitar da yaran kowa a bashi buta ya yi alwalan a gani practical science idan aka tabbatar kowanne yaro ya yi alwala daidai shi kenan sai a wuce abu na gaba da shi koyar da sallan asuba a aikace sallan azhar a aikace da asar a aikace maghrib a aikace aikace isha a aikace da yadda ake bayyana sura da yadda ake karanta sura gaba ɗaya a aikace kaga kenan su wannan salatis abin nan sun su suna da mafuza da abubuwan da suke haddacewa suna da tauhidi suna da jiko abubuwa ne kawai abin da suke haddacewa tauhidi asma'ul husna sai cikin alwala da kuma waɗannan salloli a aikace a aikace sai in sun gama rauda kuma sun gama rauda kafin a fara koya musu wannan littattafan shi ne a su kawa'idi su afdari arba'una hadis su bisawar bisan tauhidi rusulu ga arabiyya misali tasawu mabadi'in tasawu sira kula suka nur da fi kafin a fara koya musu wayannan littattafan a majmu'a za a koya musu abubuwan da ba a ambata ba cikin rauda na wannan littafi fitin da science wannan mahimmi jidan wasu suna nan cewa sai kaga yara sun gama rauta an za su allo an fara koya musu tawaye ba tare da makarar sun ya kare ba za ku ga cikin sani cikin sani yawa ne shi nan to za ku ga akwai wasu abubuwa waɗanda a mukarrar sun rauta ɗin ba to sai an koya musu wa'annan tukunan za su shiga littattafai in sun shiga littattafai kuma a majmu'a su ne wayannan littattafan za ku ga a jere a ciku za a fara koya musu kawa'idi bayan kawa'idi durusul awwaliya in sun gama durusul awwaliya asdari sun gama asdari a shimawi sun gama shimawi iziya a ciku kuma a tauhidi su kuma gashi nan za a fara koya musu usuli abin nan gizawar gudan na gizawar gudan na nayi suleiman su'alin wajawa nan sai a koya musu usuli biyu na shehu usman dan kojo sai hayatu islam sai murshida ɗaya bayan ɗaya ne sun gama wannan su shiga wannan sun gama wannan su shiga wannan ba duka ne ta tafi ake hada lokaci guda ba a hadisi kuma arba'una hadis na nawawi na farko in sun gama akwai arba'una hadis na zikiri hadisai ne na fadalan zikiri wanda a gaba ma za mu buga littafin ba buga ba akwai arba'un hadisi na zuhudu kuma in sun gama shi ne za su karanta asira kuma kula ta tunuru da fi juzul awwal da sani sun gama awwal su da sani a luga arabiya shine durusu luga arabiya shine na ɗaya har zuwa na hudu a tasawuf kuma mabadi ilm tasawuf su ne su ne za su karanta a tasawuf tare da sanin cewa shi wannan ba a koyar da tasawuf din a ba a koyar da tasawuf sai yara sun karanta kawai ma'ana shekara yara shekara da aka fara sa ba wa yara allo ba za ku yami shi tasawuf ba ba ba da yin tasawuf ba sai ya shiga shekara na biyu tukuna saboda mutum bai san fiku da tauhidi ba ba zai a koya mishi tasawuf ba yara kanana to wannan shine kusan karshen zaman da muka yi insha Allah subhanahu ta'ala da muka yi alƙawari tanbihul muslimin akwai shi a waya na za mu tura yan masa ina ji kana da shi yan masa ne yau ba akwai ba tare ma muka yi aiki saboda haka sai ka tura musu babu ne zan tura musu na fata Allah subhanahu ta'ala ya amfani da yan masa da gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh